رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال بعض أهل التحقيق والتحرير وكلامه هو الحكم حق حكم العدل وشاقيقا وصدق تشمع أبو تاسكن كان شواء وتبتر وظنشنتكم شيني وكنشي من عادلشي فيما أشرنا إليه شناب لنك إنوني ذو غريشي في هذا التقرير او ان للتابي ما نفسه ذا نفسه ابن ده فدانا اتعلم كسني ان العمل ايكي للثواب متين yayi dan ya samu lada mahmudun abin yabo ne jiddan qurai haythu qasada bihi mujarad alhaq fi tanazzulihi saboda wanda yayi haka ya yi ne don nufin makotaka da ubangiji a tanazzulinsa ya ne li abdihi tanazzulinsa ga bawansa min hadaratul itlaqi ila hadarat taqyid daga habaran nan ta itlaqi zuwa ga habarat taqyid ma anna afalahu tabaaraka wa ta'ala la tu'allalu tarasu ayyukan ubangiji ba a musba ba su da ni ta'alili to adam ne yayi ko dan ne dan ne akai وعطاياه بيور الله سبحانه وتعالى ليس لغرض انا هنا يمكن اذا متبقاتر والعدب ابن لكن ما الذي التنزل لما رغب فيه متين يسوكا ga abin da Allah ya kwadaitar cewa wanda yake kaza za a mai kaza wanda yake kaza za a bashi kaza wanda yake kaza za a bashi kaza to mutum ya sauka a wannan ga abin da Allah ya kwadaitar فلا تكون العبادة هنا إذن للثواب إذا متن يهكا يا ذما يأتي نزليني قابل دع الله يقعد يتر بذي ذما يأي إبادة وإذن من الله دا كويبا بل صارت ملاحظة الثواب إبادة ثانية kallon wannan ladan da Allah ya yi faɗa ga wanda ya aikata wannan aiki zai zama kamar wata ibada ce ta biyu Allah ya umarni a yi kaza ka yi Allah ya ce za a ba da kaza ka dubi wannan abin da Allah ce zai bayar kai to kaga shi ma wata ibada ce duban ladan da Allah zai bayar shi ma kansa ibada ce ma anna wasfaka al-faqr farar su akai bawa sufaka dai al-faqr buqatuwa wal ihtiyaj da buqatuwa ila ma kana min sayyidika zuwa ga abin da zai to daga wurin shugaban ka shine Allah kana bukata irin abin da zaka samu daga wurin Allah in kai والمذموم أما أبن ذرجي الالتفات لغرض النفس متين يدويا زوا قبقاتا تري كوي بايا حضرتو أعا وإنسان كيدان الله دن جرم مع الله دن سأن الله دن سأرد أمر من الله أعا كان عيني كوي دلا دا فشيني أشباعته انتهى فبان لك إشيابين غريكا أن ما سلكه النازم رحمه الله تعالى abinda maimunatul muridi ya haɗu a ciki fi taqdimihi li dhikri fadl hadhihi at-tariqati sharifati min al-maqasid al-aliyati al-munifati da ya fara gabatar da farallan wannan tariqa madaukakiya daga cikin makasadanta madaukaka wanda fa ma yuta wa hamal badi ar-ra'i an tunkuɗe abin da yake yiwuwa a cikin hankali da farkon da bayyanar ra'ayi min annal amala cewa yin aiki alama ya zkuruhu mutum ya aiki dan abin da malam ya ambata min alfadl daga lada dakhilun ya zama ya shiga fi haizil martabati salisa a cikin wato tsakiyar tsakanin martaban nan ta uku shine yin aiki dan lada annaqita to da take ita ce tawayayya wa kalamuhu radiyallahu anhu zancan shi malam anan ne muridul muridi Allah ya ji kansa fi zalika a wannan تبعا ينا بيني للشيخ رضي الله عنه بشهر دان الله يدرجي في ذكره ذلك سبولا شهر دان شيء أم بشئر فللا بكت شهور الجنسة جار على حال أهل الكمال مغانا تنسى قطاب قدار نبي سيدة حال ما أبوتا كمالا التي هي مطمه نظر كل من دخل في هذا العهد wanda ku shine abinda kwaɗayen duk wanda dubansa ya shiga cikin wannan alƙawari na shi al-muhammadi al-sharif shi ne kwaɗayin abin da yake nema na lada ya shiga cikin wannan fa inna kulla man taqallala bi hadha al-ahda duk wanda ya zama ya ayyadantu da wannan alƙawari na shehu tijjani illam yatasib illam yattasib bi tilka alhalati almansuba in bai sifantu da waccan sifa da ya zama an sifanta ba shine ga irin ladan da za a samu da falala huwa bi sajal ittisab biha to yana ne kan saduwa da ita min fadlillahi ta'ala daga falalar Allah wani khitabu zance fi hadal babi a wannan babi waridun ya zo ne min sayyidina radiyallahu anhu daga shugaban shehu tijjani ومن من تابعه يعود دغا وان ده suka bisho da zani ala zalika zikiri duk daga ambatan zalika wannan kannazi kamar inda shi ne mai mutul muridi ya faɗa rahimahullahu ta'ala Allah ji kansa bi hafiz zalika daidai da wancan fa faham ita ka fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam Allah shine masani wa huna wajen akhar ita ko ta fuska kuma daban litaqdimin nazimi abinda yasa mai mutul muridi ya gabatar da mabhatal fada'il wato mabahasi da yake magana akan fadala ala gairi hadisa ga wani ya fara gabatar da bayan ya ce sanadul wurdi sai kuma ya faɗi falalar wurdi domin sa ya fara faɗa falalar wurdi bayan sanadi wa ma taqarrara wannan shine abin da ya tabbata inda ai mata haza sha'ani a wurin ma'abota wannan sha'ani inda ali na wa zakara husaydun radiyallahu anhu kuma haka shehu da ne ambata min anna abin shehu da ne faɗa kira min anna man lam ya'rif al-fadl al-khasa la yahsul lahu wanda bai san irin falala ke bantacciya da abin da yake karantawa ba to abin da yake ladam da wannan abin da yake karantawa na falalar da yake da shi la yahsul lahu wanda bai san wannan ba ba zai samu ba sai wurin tijariya ka san ga irin falalarsa in ka san irin falalarsa to sanin falalarsa shi ne yasa ka samu wannan falala din wata take batacciya wa inna ma yasul lahu lahu al'am faqat abinda yake ammi shine kawai zaka samu ba kasin ba akwai akwai abinda yake fadala ce fadala wurdi khasi fadala ce ta wurdi ammi to idan ka san fadala din khasi zaka same shi فحسن تقديم ذكر الفضل من هذه الحزية عينا سودا haka yace yana da kyau yaga yayi kyau gabatar da ambatan falala min hadhihi lafi ta wannan bangare ta daqiqatun yace zikira an ambata fi nusratu shurafa a cikin wani littafi da ake cewa nusratu shurafa an ambata qa'idatun wata qa'ida li ahli sirri kama abu tasirri وهي قائلة إذن أن من سمع بخصوصية دون بين لبال وتخصوصية أو فضيلة قوج لبال وتفرلا ومجها قلبه يتوفى لزوجيه فجأة إذا وتوهي كما يهو أكيدة والنمفلة لأكبرها ولم يقبلها بكرب فلد أكبرها دحاسية والنا أبون وذلك دليل على أنه ليس من آلهة وانا يعنون سأبيد تسلم أبو تاوى النمفلة لأهم كاجي فللا أبون أما كما سواتا لزوجيه baka ba zuciyarka bata ba abin kulawa wa man sami azalika wanda ya fara lahu wani abu wa fariha bihi qalbuhu zuciyarsa ta farin ciki wan sharaha lit tasdiq bi sadruhu irjinsa kuma yalwa saboda gazgata wannan abu da aka fara wa zalika dalil ala annahu min alihi wannan yana nuna cewa da dama yana daga cikin abuta wannan falalar intaha bi ma'ana wa haka yazo a cikin wannan littafi na qa'idatu surafa da ma'anarsa ويستأنس لهذه القائلة بقوله تعالى أنا قيدي كيوا أولنا أبدا مكبتا دفتن الله مدوكين سرجي ليبقى أتكين القرآن ومن يرجى الله أن يهديه أن يهديه وأن الله يجعل فيه شريش يشرح صدره للإسلام في يلوة إرجنسة كمسلم وفيها الآيات هذو أخرجان آية هذا نقول إذا كفت فرلا تبقى إرجنك ya wada ya yi daɗi ya yi farin ciki da wannan abun to kana daga cikin ma'abotanta amma idan aka faɗa ka ji kai zuciyarka ba ta karɓa ba ko ba ta yi walwala ba ko ba ta yi wani nishaɗantuwa ba to wannan yana nuna cewa ba ka daga cikin ma'abota wannan falla da fiya zai kadira cikin wannan gwargwado da muka faɗa alghuniyatu akwai wadatarwa insha Allah ta'ala wannan abin da muka faɗa ya wadatar insha Allah ta'ala wal kifayatu ya wadatar ya gamsar قال الناظم رحمه الله تعالى سمي منيت المريد يتقب الشراء وأخذ هذا الورد شيخنا الإمام عن الرسول المصطفى خير الأنام يقظة وكل ما سيذكر من المعاصر فأنه ينشر wato shugaban mu shehun mu shugaba ya karɓi wannan wurdi anin rasulu ga manzon Allah zaɓaɓɓe khairul anami wanda yake fiye yin talikai ya karɓe shi ya ƙarfin a farke ba a bacci ba wa kullu ma sai zukaru duk wani abin da zaka ji mun ba da labari ne na asirin na ga labarai da aka turo na falalar wannan wurri ko game da wannan dariƙa fa anhu yunsharu daga wani shawar da aka samu shi a aka daidaita al-akhdh abin da yake nabi wa akhadha abin da yake to akhadhu ru'una ma'anahu at-talaqi inda ya shafi wannan wurdi wa taqayyul bil ahli inda ya ratai da wannan alƙawari a wajen annabi ne واليقظه كما ده yake yaqazatan ضد المنام ba a bacci ba a farke wal ma'asir abin da yake nabi min al ma'asir da yake al murad bi abin da yake nabi al fada'il wal khasa'is khafiyuhi da falala ta wurdi daga da an fara tun daga wajen shawar da aka samu wan nashru da kaga da fa'anhu yusharu abin da yake cewa nashru al isha'atu a tsaitsaita wal murad bihi abin da yake nabi da shi ana ar riwayat duk wata riwaya daga da an fada ta khafiyuhin wurdi da falala wurdi to daga wajen shawar da aka samu ai fa anhu yurwa daga wurin shehu jana aka ruwaito wa minhu yutalaqa wa man yutalaqa sallallahu alaihi wa sallam daga wajen manzo Allah ya tafa wa athar ta'bir bil mudari'i mala ya za ta ta'bir da yayi ga mudari'i wa anhu yunsharu da yace bai ce wa anhu nashara ba yace wa anhu yunsharu eh amfani da fi'il mudari'i kasadar abin da yake nemi wannan ila tambayi yana fadakarwa ne ala anna hadha al-fadla wannan falala ta wurin nan ya domo zikiruhu za a ci gaba da ambatansa zai dawoma wa nashruhu za a ci gaba da ayyukan falalarsa ila akhir da har hakashin zamani bil wabin hadhihi tariqati mutaka wannan tariqa tana nan gashi har yanzu kuma na ta faɗa to shi sa shi mai amfani da mubariki falalar za a ci gaba da faɗa ne har ta zuwa kiyama bi wa'd min annabi sallallahu alaihi wasallam da alqawli daga annabi sadiqin ne gaskiya la khulfa lahu wanda babu sabani حسب ما هو مرسوط في محله كمان ده أكي أكشن بطبع والنباري أورن ده أكي يقول إيش أبن ما ليك فتا والنباري تسيب ده بيو وأما إن سألت إن ده باك تنبع عن سند الشيخنا رضي الله عنه شين سند يسود الزاني في هذا الورد المحمدي العسماء أولنا وردي أبن دنقنا كمن سأل الله مدوكتي فقد أخذه وقاشب رمبيا مكا سندنسا ya karbi wannan wurdi radiyallahu anhu sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam ya qawatan wa mushabahatan a farke uru uru ya karba ga manzon Allah sai ka lahu fi sanadun bai da shi da bai da wani sanadi wala qudwatun bai da wani jagora illa hadha sanad aqwa sai wannan sanadi mafi karfi shine annabi wal qudwatul uzma sai wannan jagora wanda ke babba annabi wa kullu ma sai zikru laka da abin da zaka ji an ga maka min fada'il hadha al-wird daga falala wannan wurdi wa ahlihi da falallan yan wurin shi hazan nizami a wannan tsari ko wannan waka huwa shi ma dai mai mata laqahu sai na radiyallahu anhu abinda zaka ji an faɗa abu ne wanda aka samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi halil yaqdi afarke kazalika aidan hakanan an shiro wannan abu ne daga annabi la halal manami ba an ba lokacin barci ba ya tabbata وقصر رحشه رضي الله عنه شرطان يا بير بهذا الذي أقده النازم وأنن عبدا يقنية المريد يبقى رحمه الله الله يجيك أنسى تعالى هنا غير ما مرة غير ما مرة شرطان يا بير وأنن باسو يا بير وأنن عبد كجل المنية المريد يبقى باسو سيبا فيما نقله عنه أبن دا أبن دا نقله نقل عنه أبن دا أكسره لك شرطان من كلامه لك ذنشنسى في هذا المقام عير وأنن مقيه وأبصها يا بيانا بأن أمرته شرجان يا بيانا دوغر ما دوغرسا في هذا الورد أو أن ورد هو سيد الأنام شنو في جبن تالكي من زان الله صلى الله عليه وسلم شنو سنة دنسا وذلك يتوى النبار أن أخذ أن إدة مشايخة يا باين شرجان يا كربا أبوبوا دغورن شغلين ديوا وتقيد بكثير من طرقه شرجان يا راتيا da ɗariƙoƙin wato shehunai da yawa almashahuratu wanda suka shahara sharkan wa garba ya karɓa a gabas da yamma fi biladul islam a cikin garuruwan musulunci bayan ya karɓa da yawa a wurin su kamar da muka faɗa a baya falan ya qadar lahu lahu amma Allah bai hukunta wa shehu tijani ala aidihim ta hannun wannan shehunai da ya karɓa abubuwa a wurin su sai usul marami ya samu abin da yake nema ba wa abatil inayatu rabbaniya inayar Allah ta ki an yakuna li ahadin alaihim minnatun ba wanda zai wuce gano gori illa li sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah shine su shine shehin sa ba wanda zai mai gori yace aini na baka kaza matsayin da kai aini ne ba dan ni ba da ba kai ba to bai da wannan annabi kawai shine shehin sa wa min jumlati ibarati radallahu anhu daga cikin jumla fasarorin shawt jani fi zalika a cikin wannan abu da muka faɗa qauluhu shi da kan shawt jani yace kad akhadna amma shayha iddatin mun karɓa abubuwa da wurdai da ɗariƙa daga shehunnai da yawa falam yaqdi Allah amma Allah bai hukunta bita hasil maqsudin samu abin da nake nema ba wa inna ma sanaduna sanadin mu dai wa ustazuna malamu mu bi hadhihi tariqati aw annan tariqa huwa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban samun mu sallallahu alaihi wasallam qad Allah Allah ya hukunta bi fata bi fatihina fatahimu wa wusulina da wusul ma'ala yadayhi ta a hannun annabi ne laisa da gairihi min shuyuhi fina tasarrufun babu wani shayi da zai tasarrufi a cikin mu saboda abin da muka samu mun samu ne ta hannun annabi bare mana gore wa qala radiyallahu anhu shurdan ma ya fada fi ba'd rasaili a cikin wasiqun wasiqun sa allati adawu biha ba'd man katabahu wanda ya ba amsa ga wanda suka rubuto masa wasiqa fi dalika a cikin wannan wasu alahu ya tambaye shi game da wannan sai shurdan ya ba su amsa ce sanaduna fil wurdi المعلوم النبي صلى الله عليه وسلم سندم أولا ورنا مسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المصبعات العشر أما مصبعات العشر العجي كرنتا وصافة يما فأخذها مشافهة عن شيئنا شوف كان ياسب وانا قرو قرو دك شيخ محمود الكردي المصري لكم مصر النار رضي الله عنه لو كنت شيخ كان يجي مصر أورن سيكربي المصبعات العشر وهو أخذها عن الحضر مشافهة شوف ما يتبعني بحضر قرم قرم شيء آه شيء واتو محمود الكردي كده وأما أحزاب الشاذلي أما كما وصله زبي نشاذلي لشوت ليكت كمور دشوت الجاني لأكيه با للازمي با ووظيفة الشيخ ذروق ده وظيفة الشيخ ذروق يعني بتشين أورادين شوت الجاني وانا با لازمي با ودلائل الخيرات دلائل الخيرات والدور الأعلى شما وردين فكلها دكا وين لم كبدا أخذها بالإجابة يا كرئيس بإجابة عن شيخنا كشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم السماني قلوب النون ليك مدينة قائد مدينة المنورة قلوب النون ليك مدينة أورف شيخ جانيك بوئن وردي على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فذلك أمون تثبت مذهب مدينة المشينة النبي ولا يلتفت ما لا تتصورك برام ويويا إلى من ينكر الأخذ لو أن يكي مسلم شيئا أنكر أبو أن النبي صلى الله عليه وسلم بمشاقة قرو قرو بلا مكليش لأن إنكاره دم مسلم صديقه إنما هو لجهله لن جاهل تنسى بما تقدم da abin da ya gabata min subutu jawaz zarka cewa malamai sun tabbatar da haka a ga annabi a karba wa aurensa ala wajhil karamati wannan abin yana samuwa ne ta fuskar karama ga wali ya ga annabi quru quru ya bashi wani abu الجائزة كرامة ذلك حلال في حق أهل الله تعالى ذا حق ما أبو تامت عن الله باتفاق أهل السنة على ذلك ثم لما سنة تنكبت بشيوا كرامة شيء ولي ذا النبي باشا أبو قرو قرو فإن كان من من ينفي الكرامة سوى ليك مسو إن هذا كتبوا أن ما بس يدل كرامة بني يسوك المؤتزلة كما مؤتزلة ومن فيما أنا وانتسك مبايا سأتكر رأيي فلا كلام معه تو أنه كوم كان ما بذاني لأيبا وليترك هو وأراه مسألة جدا جدا ما كان تسكره وليستعذ بالله من, من بلواه يعني من خير الله ده قبلاء ليك شديد عند أقوله كباب إتما وإن كان من يصدق بالكرامة إن كون ليك مسلم سوى أنقى النبي قروق يباد وأن أبو يا يدد الكرامة إلا أنه استثقل ذلك سيدنا جنن كاي وأن أبو فا يا دي ينا جنن نوي أبو لعدم المطابقة لهواه دم أبن بذاته لسران سبا من غير دليل بيد وان دليل اعتمده ليده غرد فيه في ذلك أولنا وقت فاه يديك فهو ما فهو يبوانا أبو كوي سبو ده كوي سرو سير يبو سرو سيسا فوانا فهو من من سجل عليه بالحرمان وانتنا لكشكوان لا أكا أكا ربو تامسا حرم تاوا نغتامو واتو abinda wato abin da ake Allah yake ba wali yadan an haramta masa samun wato ni'imar wannan karama din wa min jumlati ya zai zama kuma ya daga jumlan man istahawa ma alaihi shaytan wanda shaytan ya rinjaye shi fa azahu zikrullah ya mantar da shi ambatan Allah izla qalla ce kai babu abu mafi kankanta fi haqqil muwaffiqi ga haƙƙin wanda Allah ya masa muwafaqa min at-taslimi yami qawya lima lam yubal lima lam yublugu ilmuhu ga abinda ilminsa bai kai ba ilminka bai kai ba to mafi kankanta abinda ake nema a wurinka kai kai tasdiki wa lam yasil ilayhi idraku aqlihi wa nuhahu wanda hankalinsa bai kai zuwa ga rasirci wannan ba wani hawo da hankalinsa ya zama bai kai ba abinda yake la'akalla ga wannan ya sallama izla'aha wa in kanin ma ya sarki da ƙaunar shekar radiyallahu wa zahu in kuma a'a mai mutum wannan yana ganin nauyin cewa ta shi da ya ga manzan Allah wato ya tsalatan mushabatan ya karɓi wani abu ليس لغيره صلى الله عليه وسلم فيها تصرف رشود جاني كتوا من بند من ذا الله باب وند يتصرف في أتكم ومثله ده إرن ونم مما نها من هاه ده أبند من رشود جاني ده من بسا مما يشير ده أبند يكيني الاستغنائي إنا نوني كنن زوا رشود جاني يا ولدو أن المشاي ده صوران شيئوني الذين كان أخذ أورم من ذكر باب أورم قبل ذلك كافين من ذا الله فذلك تو وند ونم لقصوره دن يا زما تقيت ne fi ulumi tsariki a cikin ilimin zuwaye wa adam usurihi wanda yake wannan mutu da ya samu yayi tuntube ala shay'in ga wani abu min anfas ahli al-azwaqi daga wato abubuwa masu tsada na ma'abuta zauki wata haƙiƙi da ta haƙiƙi ba da shi sa shi zai wannan mutu to kan ta kaddama anifin yace ai can dazu mun gabatar da kaula sayyidi ibrahim al-matbuli radiyallahu anhu magan da shehu ibrahim al-matubuli yayi da yace nahnu fi dunya khamsatu a duniya a lokacin sai ce mu a duniyan nan kaf mu biyar ne la shaykha lana illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani shehi sai annabi thumma addahu sai kirga su biyar din har da shi ya faɗi sauran hudu to kaga wannan ai ya nuna kenan a a waliyai bayan Allah kamilai suna ganin annabi mushafahatan kuma ya kawo wani abu ya ba su inda ba a kan shehu tijjani kawai aka fara maga wa'annan inda ibrahim matabuli ya faɗa da sauran mutum hudu su biyar wawan sarihin ya ce wannan bayyananne ne a aukar sarihi ko kuma kamar bayyananne ne fi annahu cewa la ya tasarrafu fihi wa fi man addahum wato ba mai tasarrufi a cikinsu da wanda sauran wanda ya kirga ji Ibrahim al-Matabuga Ibrahim al-Mataburi na shirkar jama'a ta daga wayancin jama'a illa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi shine kurin da yayi musu gori amma bayan annabi ba wanda ma'ana suna nufin ba su da wani shege ba annabi ba sai su su biyar ne a duniya wa asrahu minhu to mafi bayyana ga wannan abu da muka faɗa ma na kalahu sha'rani radiyallahu abinda shehu sha'rani Allah ya jira shi يترو عن الشيخ أبي, أبي سعود ابن أبي العشائر رضي الله عنه شما يقرؤوك أبي سعود ابن أبي العشائر ألا يدد شيء من قوله شيء شعراني يتي كنت أزور شيء أبا العباس المرسي دا نازم أن زيارة شيئنا أبو العباس المرسي وغيره دورنسا من صلحاء مصر إذا تكلمت عن كركي مصر باين الله نمسر فلما فتح الله عليه أما دع الله من فتحه لم يكن لي شيء سيدنا الله ما عنده وني شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي أغني فالنبي هذا مشين الشيخ أنت تقولون سيدي سامي قومي amma wancan abin da muka faɗa na Ibrahim Mutubuli bai wadatar da kai ga kuma abin da Sharani ya faɗa falamma fata Allah alaihi lam yakun ni shay'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa bakara kai شعراني ما أنبت أنه كان يسافيه صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة bayan kowace sallah asuba azhar magruba isha la'asar bayan kowace sallah sai manzo Allah ya musafa da shi intaha ita qulu hada sayyidi fadin wannan shugaba ash-shahrani sarihun ya bayyana fil istighna'i ga wadatuwa an shaykhihi wa ghairihi ya wadatu ga shayhinsa da waninsa لأنه ترك حتى زيارة الشيء كي قرشي لنا ما زوى زيارة شيء الناس لما فتح الله عليه دعا الله مصفتين ونقل an ciro an sheikh abul hasan shazali shi ma radiyallahu anhu Allah ya dare shi at-tasriha ya bayyana da nafi intisabi shayhi baya jingina kansa ga shayhinsa lamma fata Allahu alaihi bil ijma bihi sallallahu alaihi wasallam sanda Allah ya masa fatahi ya zama yana saduwa da annabi shi ma sai ya zama baya dangana kansa ga annabi zan wato ma ga wani shayhi ma'ana sai ya zama baya da wani shayhi kawai sai annabi tun daga lokacin da fatahi ya zo masa وهو في كتب في كتب man ullifa fihi shahirun wannan magana shahararriya ce a cikin littafai wanda suka yi talibi a cikin wannan magana wani bila haka nan an ciro ma an shaihi abdul qadir jilani radiyallahu anhu Allah ya darshi aidan an ruwaito misal zalika irin wannan magana ta sha'arani da shazali وكذا العارف بالله تعالى الشيخ أبو الشتاء الشهير بالخمار هكذا أنشر إرن ونن مغنى جماع ga masanin Allah ina Sheikh Abu Shita Shahir Bishop Birkhanar fain na wusu ila an shaihi an tambaye shi wannan Sheikh Abu Shita waye shehinka wa kala sai ce kala Abdul kala kala Abdullah al-Gawani ila gair zalika shehi na shine Abdullah al-Gawani zuwa ga ila gair zalika zuwa ga wannan wannan wa hal al-istisalu shin nauyin da mutum yake ji dan an ce za su ga an Allah manzon Allah ya kabata har su karɓi wani abu a wurin su limanu qila an sayyidina radiyallahu anhu shin dan abin ga abin da aka shiro ga wajen shi da jani min misali hada daga irin wannan ma adam istigali tare da rashin wato shagaltuwa da shay'in da wani abu min ma zikira daga abin da aka ambata ba abin da zai sa mutum ya ga nauyin wannan abu da shi da ya faɗa illa mahadu inadin sai tsantsar aurin kai wata ba hawa da tsantsan bin son rai in waka in irin wannan mutum ya auku min man ittala ga wanda ya duba ala kutubi tsariki bisa ga littafan subaye au kusurin ko kuma a'a iliminsa ya takaitu ne min man sadara minhu ga wanda irin wannan magana ta fito daga wurin su alil amil ihtilai ala masalik taqiq bai duwa zuwa ga masalakin nan na sakankan cewa Allahumma yace ya Allah arina alhaqa kamuna mana gaskiya haqqan nuna mana gaskiya gaskiya ce wa alhimna Allah ka kimsa mana bi fadlika da faranaka sai itibai a cikin ban gaskiyar wa sidqan Allah ka ba mu gaskiya a cikin bin ganin gaskiyar mu bita amin kuma akhadha an-nazimu sannan mai mulatul murid kuma ya ci gaba fi zikir ma qasada zikrahu cikin ambatan abin da ya nufi zai faɗa min fadail hadha al-wird daga falalar wannan wurdi wa khasa'ihi da khasiyoyin wannan wurdi fa qala wa akhidhuhu suknahu illiyuna في جوار سيد الولى المشرف ويغفر الله له الكبائر من ذنبه ويغفر الصغائر والتبعات من خبائل المجيد أداءها لحسنات ذا المريد لذاك كان آمنا في المحشر في الحشر من حوله ومن عذاب القبر وزوجه ونجله لا الحفد فيما مضى كذاك من قد ولدا إن لم يكن منهم منهم للشيخ صدر بغض وإلا ما لهم وما غبر ya ci gaba da ambatan irin falalar da ke game wanda ya karɓi wannan wurdi yake afizuhu wanda ya karɓi wurdin shehu tijjani sukunahu illiyuna inda ya zauna an ji lahira aljannan illiyin fi jiwar sayyidil waral musharraf zai zauna ne makocin shugaban halitta madaukaki annabi za ka zauna za mu zauna a aljanna illiyina muna makotakar annabi wai gafirullahu lahul kaba'ira wanda ya karɓi wannan wurdi Allah zai yafe masa manya manyan zunubai da ya aikata min zambihi daga cikin zunubansa wai gafiru sagaira Allah kuma zai gafarta maka ma kananan zunubai وباجتناب للكبائر تغفر سغائر وجلور يكفر haka mai jawar sahihi fada idan mutun ya nisanci aikata manya manyan zunubai Allah sai ya fe masa kananan zunubai a wannan ahli sunna kenan mai jawar sahihi abin da fada wa bi'tinabil lil kaba'ir tughfaru سزائر وجلوه يكفر ممكن يكون من يمن ينزفك من يمن ينزل bai shi Allah sai gafarta masa kanana to haka shi ma dan tijaniya in ya ne sanci ya karbi wurin tijaniya ya ne sanci man yaman yanzu bai Allah zai gafarta masa kananan zunubai wattabi'ati min khaza'in al-majid abin da ake ce tabi'ati laifuffukan da kai wa waɗansu Allah sai ya biya maka ya biya maka ya yafe maka daga cikin falalarsa sun tabi'at kenan wanda kai na haƙƙin waɗansu min khaza'in al-majid Allah zai biya maka daga taskar daga taskarfa ada'aha la hasanatu zal murid wato tuba tabi'atin da Allah zai ba wai daga cikin hasanaka Allah zai dauka ya shafe maka wancan tabaatin ba a'a daga khazainuhu daga taskarsa ba wai hasanatin gaba dauka ba kaga idan kai kace abu kai kai kai wa wani za a dauka daga cikin ayyukan kana alkhairi kamar da ake cewa muflis ko naka zai lahira kai azumi kai zakka dukkan ibada kai ka zalunci wannan sai a dauko sallah a biya ka zalunci wannan sai a ɗauko azumin ka da kai a biya to mu ɗan tijaniya irin wayannan mu ba daga cikin ayyukan mu za a ɗauka ba Allah zai biya daga cikin taskarsa lidaka kana amina fil hashri dan haka ɗan tijaniya ya zama amintacce a taron alƙiyama min haulihi ba shi ba tsoron alƙiyama wa min azabil qabri ba shi ba azabal qabri وزوجه لما تنسى ونجله لنسى للحفدة أما بند جيكوكي فيما مضى تشن أبند كلم فدا إن دكا دكي لما تنسى دعايانكا كذاك من قد ولد أكنا دون نكايفا ثم إن لم يكن منهم منهم لشيخ صدر بغض شرد جنة ما شر in ba matsiyati ya bace mai shi jani dan in ba matsayin shi jani bane duk za ka shiga aljanna da kai da matarka da ƴaƴanka da za ku shiga in dai ba su ji janibin shaudu jani ba wa illa in ku sun sun wato janibin shaudu jani ma lahum wa ma gabar wannan abu da muka faɗa da ya gabata ba za su samu ba to alhamdulillah sai mu tsaya nan ko wannan ne majazubai suke ji sai kuma eh da irin wannan ne majazubai suke ji sai kuma ta fada a komai fala tattakil wa amal bi hadi muhammadi fa kullum muyassar lima fi sayyidi duk abin da aka faɗa wannan gaskiya ne amma a tsaya akan hanya ta gaskiya tunda wanda duk ya faɗi wannan falala shi ba a ga ya ratse ba da kawo ku ba jahilin da kai za ka ratse ya san da wanda da amma kuma yana tsaye a kan hanya to amma ka san kowa da irin hankalinka wani karamin kwakwalwa ne da shi da ya ji wannan sai ƙarfi shi an ce ba mu da kaza ba mu da kaza kuma komai sai a ta faɗa to ba komai aljanna ta Allah ce wuta ma ta Allah ce ai ko in ya dauke ka sai ka ga aljanna fashi ce in kuma ya ɗauke ka sai ya saka abu ta ita mata shi ce ta ka tsaya dai akan hanya haka aji to to muna ta haka da ƴan uwan gobe kamar yadda muka faɗa alƙawarin mu cewa duk juma'a da kowane wata za mu dinga ajewa kwamitin mu na maulidi wani abu to gobe ne rana kowa in zai fito wurdi a zikirin juma'a gobe ya taho da abu da zai sa a cikin wannan kwamiti kamar yadda muka faɗa mun kira taron na maulidi mutane mafi yawa ba zuwa suke ba shi ne waɗansu kawo shawarar cewa mai zai hana duk juma'a ta ƙarshen kowane wata mu haɗu gaba ɗaya gobe duk za mu haɗu da zawuya mu bakin kasuwa da wurin nufawa duk za mu haɗa nan mu yi zikirin juma'a mun gama zikirin juma'a za mu tashi mu nemi wannan taimako mu gama za mu tsawa kwamitin mu na maulidi a wannan watan to haka za mu ta yi kafin shekara ta zo insha Allah sai ga an samu abin da zai ba da mamaki kuɗi kuɗaɗe wawaye ne da ana fara su kaɗan kaɗan sai ga sun taru saboda kowa an zai fito gobe sai ya fito da wannan niyya Allah kai mu lafiya fatiha da salatul fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا تنكب قبرا عليها ولا تنكب رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله بعد